أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bala bakar agaji ka zagaya ka tashi wa'inda a can gefen masallaci ko suna fira ko suna hutawa ko suna gintira su dawo cikin jama'a in ba su bukatar haka su fita daga cikin masallaci mai karatu alhamdulillah yau muna maraicin alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta 1446 sha uku ga watan maris shekara ta da biyar kuma za mu tashi daga suratul qadar ko kuma suratul lailatul qadar zuwa inda Allah ya ba mu iko karama kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وأن سورة ما لمي سنبات سونا سورة القدر سبودا أبن دي زفر كنتنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وأن شيني ما في يوان شكين لتتفن حديثي لتتفن تفسيري أما تفسير أبو بكر الجصاص أحكام القرآن da tafsirin ibn atiya sun kira ta suratu lailatul qadr wannan ko kun ga bai da bambanci abinda ake nufi da alqadar shine daraja lailatul qadr daren daraja an boko na ce shi power night wato dare mai wani girman daraja da daukaka da albarka wasu kuma sun ce a alqadar anan yana nufin wato kimanta abu kamar da Allah ta ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin kaga nan fi lailatul qadr ata fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin sitta fiha yufraqu kullu amrin hakimin amrun min indina inna kunna mursalin inna anzalnahu fi lailatul qadr sura ce makkiya bisa kaulin mafi yawan malamai cikin sa da jabir ibn zaid kuma an ruwaito nan daga ibn abbas bisa ga haka suka ce ita ce sura ta 25 wajen sauka kuma ta sauka bayan suratu abasa wa tawalla sannan ta sauka kafin suratu shams wa shamsi wa duhaha amma akwai malaman da ke ganin yar madina ce kuma akwai alamun haka domin tana magana ne game da raya lailatul qadr to a madina aka faralta azumi da haka sannan ne ake wato ainihin magana ramadan da kuma lailatul qadar a cikin su kuma suka ce ta sauka ne bayan wailul lil mutaffifin kafin sauka suratul baqara saboda ka ta sauka a madina dole akwai ma malaman da suka ce ita ce sura ta farko da aka fara saukarwa a madina ayoyin ta kamar da muke gani guda biyar ne tana cikin gajejjerun surorin makka masu alfarma da daraja ko kuma sura ta farko a madina kamar da muka yi bayani Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mu muka saukar da shi a dare mai daraja shi wanne alqur'ani amfani da bamiri anan maimakon al-ismul zahir don girmamawa da darajanta littafin Allah inna anzalnahu mu muka saukar da shi qur'anin nan wanda duk kun san da shi yana cikin tunanin ku fi lailatul qadr a daren daraja wa ma adraka mai lailatul qadr me ya sanar da kai kowa ya sanar da kai irin matsayin daren lailatul qadr tambaya ce mai ta jan hankali don a dawo a saurari bayani Allah ce lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadr dare ne wanda ya fi alkhairi daga wata dubu shekaru 83 da ƙari imamu malik a cikin muwadda ya zo da hadisi bala daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce an gwada masa ayyukan al'ummomin da suka gabata sai ga suna tsawon rai sosai sosai shi kuma aka bashi lailatul qadar dare guda wanda tsawon rayuwa al'umma ne kenan kamar yadda muka kwatanta mintunanmu da awoyinmu da credit irin wannan da ake sawa idan a ce misali kowace awa tana da minti 60 haka ne ko? sannan kowane dare yana da awa goma sha biyu to kaga minti sittin idan ka buga su sau goma sha biyu za ka samu minti ɗari bakwai da ashirin to idan a ce minti ɗari bakwai da ashirin na kowace rana kowane kana iya cin moriyar falalarsa ka samu lada ɗari kaga nawa ka samu a dare guda lada dubu saba'in da biyu to idan lailatul qadar ta zo sai a ce sau talatin sannan a ce sau dubu ka tashi da lada biliyan biyu da miliyan ɗari da sittin dare guda an fahimci bambancin don haka kuma ba wai wannan ba ne khairun aka ce tafi ma'ana da mutum zai rayu shekara tamanin da shida ka ce sau biyu tun da darare ake magana shekara ɗari da da saba'in biyu yana raya darare babu lalatul ƙadari a ciki shekara ɗari da da saba'in biyu yana raya darare yana ibada amma babu lalatul ƙadari a ciki wanda ya raya lailatul qadr ba wai yayi daidai da shi ba khairun ne yafi shi falala to wannan daraja ta farko ta lailatul qadr ke daraja ta biyu wadda ita ta jawo ta farkon yawan albarkar daren shine tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr mala'iku suna sassaukowa da yawa warro da jagoran mala'iku shine jibril fiye a cikin wannan dare babu wani dare da mala'iku ke yawan saukowa duniya kamar wannan dare shi kuma saukar mala'iku alama ce ta sauka falala Allah shi sa'anar salalci ne ce idan kun ji zakara ya yi cara ku roƙi Allah daga falansu kuma za ku yi addu'a domin ya ga mala'ika duk sadda zakara ya cara ya ga mala'ika kaga ai babu sadda zakaru suke cara kaman lokacin alfijir lokacin suhur gadda hudu alfijir to wannan lokaci mala'iku suna saukowa suna canjin aiki da ‘yan uwansu sai ce idan kun ji shi kuma jaki ya yi kuka kukan jaki yana da suna? na doki hannu ne ake ta na jaki ba kuruwa? abin ji wani gwaranci nan baya daga wani bagogiri taura? kaura kaurar jaki? to mun rayu ƙauye mun rayu hawan jaki amma dai ban san sunan kukansa ba amma dai kace kukansa ana ganewa to matsala ce in kun ji kukan jaki ku roƙi Allah tsari daga shaɗin domin shi kuma aljanu ne yabi so ba maki ya gausu shaɗanu ne za ka ku roƙi Allah tsari daga shaɗanu to yawan saukar mala'iku a wannan daren shi yasa take da tarin albarka مشيسا أوتش سورة التي إنا أنزلناه في ليلة مباركة نسكد القرآن أدري مي البركة نقوم سباشنا في ليلة القدر بإذن ربهم سنة سوكاد إذن أبنجدن سنة أبنجدن يكي باس أمر من ستهو من كل أمر سلام wannan daren kubutacce ne daga kowane al'amari wanda ba a so ko kuma bi izin rabbi min kulli am suna zuwa da izinin ubangijinsu don su yi al'amura ko waɗanne iri min ɗinnan ko ta zama bayaniya ko ta zama tab'idiyya muradi dai umarni daban-daban Allah ke ba su su sauko da shi wannan daren saboda haka daren lailatul qadr mala'iku sun cika duniya don haka addu'a tana da kadari sallah tana da albarka sadaka tana da tarin lada tilawa tana da daraja da gwabi babu wani aikin da Allah ke so a rannan face sai an ninninka shi salamun hiya wannan daren yana na aminci ne hatta matsala ilfat har zuwa lokacin kullowar alfitin ka ganin tambaya Allah yi wa ma a zara kama lailatul qadr da ya bada bayani sai kuma ya ƙara da bayanin haddin ta inda take karewa shine lailatul qadr tana karewa daidai huduwa alfitin to yaushe take farawa lokacin da rana ta faɗi kaga inda kai ba dan shi'a bane ai da rana ta faɗi kasan dare ya shiga ko da Allah ce sun ma'atin siyama ilal layin yaushe ne musulmi suke buɗe baki da zaran ƙwallon rana ta ɓace annabi sallallahu alaihi wasallam bilal ta shiga dama mana gumba mu sha sai manzo Allah sai bilal yake manzo Allah akwai sauran dare yake ta shiga dama mana gumba mu yace ai idza aqbala al-layl min hauna wa adbara an-nahar min hauna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'im idan dare ya gabato ta nan sai ina dare ke gabatowa ta yamma rana ta gabata ta nan ta ina a'a dare kan gabato ta gabas rana ta faɗi ta yamma ya ce wa gharabati sham in rana ta ɓace ta ɗan aftarar sa'i dare ya yi ɗan shi ɗaya ba su da nan karatu to don haka dare lalata kadar yana fara daga faɗuwar rana kiran sallar magriba har zuwa hudu hudu alfijir kiran sallar asalat wannan awoyin nasa to su ne masu ɗauke da wannan daraja hatta matsala ilfata to wannan sura kamar yadda muka gani tana bayyana mana girman ƙur'anin nan da aka fara saukarwa a surar da muka karanta jiya munasaba waccan sura اقرأ باسم ربك الذي خلق إذا تفرقه wannan ko tana bayyana daren alkur'ani daren da aka saukar da alkur'ani kenan daren da aka saukar da ikra bismi rabbika alladhi khalaq haka malamai suna da fassara biyu akwai masu cewa anzalnahu ay bidayatu tanzil kamar yadda alkafani ke cewa bidayatu tanzil fi ramadan mun fara saukar da qur'ani a lailatul qadr idan haka ne kina annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tahallus da yake cikin garu hira ya fado cikin watan azumi kuma lailatul qadar ta fado cikin wannan kuma a rannan bayan ya gama raya daren ƙarshen daren sai wannan aya ta ikra ta sauka gare shi malamai suna iyakance wannan da daren 17 ga ramadan to in ko haka ne kenan 17 ga ramadan shine lailatul qadr 17 ne ce karkai mun gyara da gangan na faɗa haka yake rubuce 17 daren 17 ga ramadan kuma shine daren da aka yi wato garinsa aka yi yakin badar wanda Allah ta'ala ya ce yawmal furqan yawmal taqal jam'a kenan sha bakwai ga ramadan shine daren lailatul qadr a mafi yawan malamai suna akan cewa lailatul qadr caccanzawa take ko shekara da sada take zuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama an umarce shi ya neme ta sai raya goma na farkon ramadan daga baya aka ce masa ya ƙara ya raya goma na tsakiyar ramadan daga baya aka nuna masa ita a cikin goma na uku na ramadan to kuma sai ya ce mu neme ta a goma na uku goma na ƙarshe to da haka ta tabbata a cikin goma na ƙarshe kuma ruwayoyi sun tabbatar a dararen witiri guda biyar daren 21 ma'ana radda muka yi azumi na 20 da daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 su ne daren da ake tsammanin lalatul qadar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu alamomi da idan an gansu lalatul qadar musamman mafi girman su mafi ingancin su a waye gari ran nan rana ta zama fes wani matsala wannan alama sai ta wuce za a gane amma ta salamun hiya ya nuna dare ne mai ɗauke da natsuwa dare ne wanda za ka ja bambanta da sauran darare ko ba komai mala'iku sun cika duniya a rannan saboda ka baɗala takan ragganta fasikanci yakan ƙara ƙaranta dama sun shaɗaru a ɗaɗɗaure suke da kuma mala'iku sun cika duniya ta ga dole ta zama wato dare wadda ta bambanta don haka za ka ji wani ƙarin nishaɗi da ƙarin kuzari da kuma ƙarin himma an so a bayyana ma musulmi ita a wata shekara sai Allah ya faɗa ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam yana murna ya fito ya faɗa ma mutane fatala harajulani sai tarar da mutum biyu suna faɗa suna faɗa suna dambe suna zage juna fa unsiya ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka mantar da manzo Allah wanda ya nuna cewa faɗa na cikin abubuwan da ke ɗauke mana rahamar wani ba a sun musulmi suna faɗa da juna a dalilin faɗa an ɗauke lailatul qadar ko kuma farufi'at sai ka ɗauke ta daga ran nan radda aka faɗa mashi haka yanzu ko ya faɗa ba tasiri don an ɗauke ta daga ranar sai aka mai da ita a wani dare wanda ba a sani to menene hikimar ɓoye mana wannan dare cewa mu neme shi ɗaya ko ashirin don mu ƙara himma watakila da an tsaidan mana shi aka ce daren bakwai ne daga ashirin zuwa shida za mu yi ta bacci sai bakwai kuma buga ba mu yi ta huta har ran sallah ibada kowace iri ta ya fi farkon taƙaimi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo ƙarshen ramadan yakan ƙara shan ɗamara yakan ƙara himma ya ƙara ijtihadi wa shaddal mi'izar zai ɗaura gyautu zai daina kwanciya da iyalinsa zai dawo masallaci ya tare na ibada da haka ana son musulmi ya yi ma wannan goma na ƙarshe shiri kuma musamman dararen ya raya su domin cimma wannan falala da Allah ta baraka wa ta'ala ya bayar suratul bayyina بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة wannan kalma ta ƙarshe albayyana da ita aka ba surar suna aka ce wata suratul bayyina amma akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam kira ta surar lam yakun alladhina kafaru kamar yadda mu ma a makarantun mu na gida ya wuce ta lam yakun yaro ya kai lam yakun ta annabi ya kira ta lam yakun alladhina kafaru akwai kuma masu kiranta suratul qayyimah saboda ta aya ta uku fiya kutubun qayyima ita ma an fi zaton sura ce makiya duk da wasu malamai kamar abdullahi bin zubair da abab da yasa sun ce a madina ta sau wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam ta kira ubayy ibn ka'ab yace zo ka zauna ce ya rasulullah me za a yi ce zan karanta maka lam yakun alladhina kafaru Allah ne yace in karanta maka ita yace wa sammani ya kira sunana yace sai fashe da kuka saboda murna yanzu ni din nan dan ni din ga na isa Allah ya faɗi sunana yace a karanta min Qur'ani wannan shi zai nuna maka yadda Allah ya kula da sahabban annabinsa ba wai ba su tarbiyya a gabe ba a ɗaiɗai kuma Allah ya bi annabi yana cewa yi mawani kaza yi mawani kaza yi mawani kaza kamar yadda shi kuma kira ibnu mas'ud yace zo ka karanta min qur'ani aqra wa alayka wa alayka unzil in karanta maka kuma kai ne aka sauka mashi yace inni uridu uhibbu an asma'ahu min ghayri ina so in ji shi daga wani ba ni ba ina so in ji ya sabai nake tilawa kan shi ta ba wata kulawa ce manzo Allah ya zauna ya saurara cikin nutsuwa ya kasa kunne Abdullahi bin Mas'ud ya karanta masa suratu An-Nisa har sai da ya kai fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid waj'na bika ala ula'i shahida sai manzo Allah ya ce mishi hasbuk hasbuk ya isa ya isa yace faltafattu fa idza aynahu tadrifa ko da na gwaiga na gaban zan Allah hawaye na ta kwarara daga idanunsa sallallahu alaihi wasallam so babu wata hayar da annabi bai bi wajen tarbiyya jama'arsa su ne sahabbai kuma alhamdulillah sun tarbiyyantu sun tasirantu da qur'ani sun karantar da shi sun aikatar da shi ga sha zo gare mu cikakke lafiye babu gurɓata walillahi kasancewar ta magana ahlul kitab yana karfafar a ce sura ce madaniya so da a makka ba a tare da ahlul kitab a madina ne ake tare da su malamai sun ce ita ce sura ta ɗari ɗaya da ɗaya a wajen sauka ta sauka bayan suratul talaq kafin suratul hashar kaga duk wannan na karfata madina ce domin suratul talaq a madina aka sauka da can ne aka sauka da hukunce-hukuncen aure da hukunce-hukuncen shika sai zama kenan ta zo gabanin gazwatu banin nazir wadda aka yi ta arabiyul awwal shekara ta hudu wannan sura kamar yadda muka ji farkonta tana magana game da ahlul kitab tana kuma faɗin yadda wato suka yi fatali da karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan damar sun san da shi sun san da zuwansa tabaraka ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena munfakina hatta ta'tihum albayna wa inda suka kafirta daga ahlul kitab ahlul kitab sune alyahud wan nasara yahudawa da kirista ƙur'ani kullum yakan bambance su da mashirikai tafiyar su ba guda saboda waɗannan suna da littafi sauƙaƙe sun yarda da Allah kaɗaitacce suna da annabin da suke koyi da shi suna da wani tafarki da asalinsa daga Allah ne ko da ku sun gurɓata shi to ba su ɗaya da waɗanda ke kaura da kai suna bautar shanu suna bautar wuta suna bautar magiro suna bautar aljannu suna bautar mala'iku suna bautar rana duk abin da kake bauta ba Allah ba baka ɗaya da mai bautar Allah ko da ko mai bautar Allah na yana shirka shi sa kaga ahlul kitab su ma suna shirka misali suna hada Allah da da da annabi Isa ko in ma sun tashi sai su trinity ce Allah uku ne amma duk da haka suna da bambanci da mushrikai tsantsa da haka Allah ke kira su ahlul kitab kuma Allah ya bambanta hukuncin su da wanda ba ahlul kitab ba don haka in ka je ƙauye mai nisa daga birane inda musulunci bai kai ba ka tarar da maguzawa masu bautar duwatsu misali kuma sassaka ice suna bautarsa kaga kyawawar mace kuma kana so ka aure ta ta yi ƙoƙari ta musulunta don ba a auren ba maguza haramun ne amma inda kirista ce ka tarar ɗaura mata aure sannan ka zo ka yi jihadin wa'azi sai dai kai hattara kar a je neman gyaran gira a rasa ido akwai da yawon da suka auri kirista da suna ai a hankali ma za ta gane ba ta gane ba su suka lalace abin tausayi ma na sauni babban mutum a ƙasar nan babansa fa liman ne amma je auri kirista ta zo ta masa wayo a hankali ta kai shi coci aka masa wanka da kashi domin da aka ɗauke ma musulunci aka bashi addinin kirista in wanka ne to wannan ba wankan turare ba ne na kashi ne to abin tausayi shi ne ya zo ta taimakon addini ta ta taimakon addini ta sai zo ya faɗi ya mutu malam sai ta dawo ta musulunta ta auri wani yaro talaka suka hau dukiya suna suna nan suna musulunci su lafiya lafiya shi kuma yana jahannama rashin rabu wani shi kuma ya auri kirista don ya yi jihadi ya musuluntar da ita sai ta jihadi ta kafartar da 'ya'yan da ya haifa su duk wanda ke da kirista a gidansa to in bai musuluntar da ita ba to in ba ta sa ba ita ko za ta mai da 'ya'yan shi kafirai to mu matsala addini a gurinmu matsala ce ta aljanna da wuta ba mu yadda kana wani addini ba musulunci ba kuma ce dan aljanna kake babu wannan masu tunanin cewa to ai yana yiwa in an je lahira wannan ko wannan babu inna addini inda Allah shi kadai Allah ya sani duk addinin da kai wanda ba shi ba Allah ba ya karɓa shi sa ɗaya ayar ya ce wa mai yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ma asali addinin annabi isa musulunci ne addinin annabi musa musulunci ne addinin annabi ibrahim musulunci ne amma musulunci su ya hada dukkan annabawa saboda haka ba yahuda ya rasa hanya torar da ya karyata annabi isa kirista ya saki hanya torar da ya karyata annabi muhammad musulmi ne kawai yana tare da musa da isa da dawuda da yaqubu da isma'ilu da ibrahimu da kowane annabi da allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi da haka duk wanda ya mutu ba musulmi ba mu a aƙidar mutu musulmi ɗan wuta ne to in kana so iyalin kai ƙoƙari su zama musulmi amma irin aƙidar 'yan boko na kowa ka ba shi 'yanci shi ya ga dama oho masa ba ka taimake shi ba kuma lahira zai riƙe wuyanka ya ce za ka shiga aljanna ka bar nan shiga wuta bayan kai ka ganni kuma ka bar ni kuma allah ta'ala ce ayyuwa da zai na mana ku an fasa kuma alikum nara su ni shawara ta ga duwanda yake sha'awa ya auri kirista ko dai ta musulunta kafin aure ta ko kuma ya fahimci karkatuwa zuwa ga musulunci ta yadda in ya aure ta za ta musulunta amma in ya kuskura ta tara 'ya'ya da shi watakila ma ya mutu ya bar mata su to an samu matsala nan arkilla mun taɓa samu wannan matsala da daidaya tun cikin 80s na wanda shi ma ya mutu ya aure kirista ya mutu ya bar 'ya'ya wasu 'yan mata ma sha Allah kyawawa uwarsu ta yi gaba da su duk ta mai da su arna to an samu matsala to kamar da ke faɗa dai ga aya don ƙararra min alil kitabul mushriku suna da bambanci an yadda mu auri matansu an yadda mu ciyan kansu saɓanin ba ma guje ba ma guje in yaje ya farauta sai ya kawo baka ce amma kirista duk shirkar da yake da annabi isa in ya yanka dabba za ka ci in ya farautar ta za ka ci shi ne ta'awa ta'amun lazina utul kitaba hillun lakum al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun su ci abincin ku ku ci nasu amma ba ma guje ba ma guje in ta so ya kosai ana ci in ta gasa biredi ana ci amma in ta yanka kaza ba a ci ko alama ba a ci to amma kirista don shi yasa Allah ya bambance su wani zai ce to ai an ce wani mushrikin ai su ma suna shirka suna shirka amma ba mushrikai ne tsantsa ba asalin addinin su tauhidi ne gurbata shi suka yi to kullum musulunci yana kokarin ya bai ya bambanta mana wannan tazarar da ke tsakanin mu da su cha tazarar da ke tsakanin mu da kirista ba ta kai nisan tazarar da ke tsakanin mu da ba yahude ba tazarar da ke tsakaninmu da su biyun ba ta kai tazarar da ke tsakaninmu da ta maguzawa ba kuma a cikin su biyun da yahud da kirista sai allah ya bambance su ya ce waɗannan iyayya suka yi da mu ta ganganci latajidan na ashaddan nasu adawatan lillazina amanu al-yahudu su ne martaba ta wallazina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ألا تصن كسا كسا كونرم da abin ban mamaki kiristocin Najeriya suka ɗauki wani tafarki wanda ba wannan da ƙur'ani ya faɗi duk abin da ya shafe mu sai sun nuna jan haushi da ko ba haka ba yanzu ga azumin nan wasu gwamnatocin jihohi sun lura akwai takurawa da wahala ga 'ya'yan musulmi su yi azumi a makaranta daga cikin mayyamai hujjojin suka ce ba a samu wadataccen abinci a boarding schools kun bayan a sallama 'yan boarding a bar 'yan day su suka yi adjustin kalanda ɗinsu suka ce to shikenan mu dawo da wani hutu na gaba ya dawo cikin azumi don a samu sauƙi su je gida sun yi tafsiri sun yi tarawihi sun samu hutu bayan sallah su zo a ɗora kwatsabon ce ga kan wai za ta kai jihohin nan guda biyar ƙara to da aka yi ne me na ku duk tsarin aikin gwamnatin najeriya ka to kam an dora shi ne akan tafarkin turawa inda kiristoci ne so ku yake fa barin ba mu damu bai kuka ba dama addinin bai ce mai hutu ran juma'a ba so ban mace ku ba mu hutu amma an ce mai naku mai na yahudu duk mun yarda mun karba an ce mu yi good friday good friday is good day gare mu an ce mai easter monday an ce mai hutun new year wanda ya dinnan babu da alaka da ita kwata-kwata ba ta mu bace mu new year din mu muharram ne amma duk dai mun karba amma wai dan hutun da za a ba yara yan makaranta wai suka damu wata zaniya da minista ilimi mai wakilta mu ta ilimi ce ko mai wakiltar mu ta yi wai ita ma tana ganin ai addinin musulunci bai ce a bada hutu ba wannan ba magana addini ya ce ko addini bai ce bane magana ce ta musulmi sun buƙaci hutu kuma an ba su ka in ba ki tare da ki fito ki faɗi musulmi sun buƙaci hutu a wasu toyi kuma an ba su in ba mu kike wakilta ba ki fito ki faɗi ki ce tasu kike jama'a ni na ɗauki wannan fa kuskure ne ta yi tsakani da Allah ban san ta ba yanzu haka ma ban san yar wace jiha ba ce amma dai ina kyautata zaton kuskure ne amma mafiya yan bokon mu sukan samu irin wannan kuskure wajen kokarin sai sun gamsar da waɗanda ba za su gamsar da su ba domin wallahi minista ki sani in dai ba fita musulunci za ki koma kirista ba la babu da kiristocin najeriya za su soki kuma wannan abin da ke girman ki kawai zai zure gare su a cewa wata ma san daraja addinin naka mu babu inda muka karanta cewa an ce ga azumi a hutu ko akwai amma in bukata ta kama an yi mana a matsayinmu na musulmi ta ne abin damuwa ciki ya koka da yawa ma manyan ya koka musulmi ma a cikin watan azumi ya kai su su watan ramadan ba watan kasala ba ne sokoto an ba da hutu mun roƙa ba mu taya kuma mu damu ba amma waɗanda aka ba su mutum don ne wani ba ba haka kawai ya zo mana tsaye wai wai wai an yi laifi za a je kotu to ku je kotun mu gani in akwai dokar da ta ce gwamna baya ba da hutu lokacin da ya ga ya dace su haka duk abin da ya shafi akwai jihohin da har yanzu ba a daina maganan hijabi ba kuma ka san hijabin waɗannan just ko ba fa a rufe wuyan kawai amma har yanzu su jihohin ma da musulunci ke da ƙarfi amma saboda su wa'anda ba musulmi sun yi ƙarfi kuma suna su komai ne su sun nuna adawa da mu sun hana saboda Allah rufe wuya ya taɓa hana yi karatu ta haka duk wani abin da ya shafi musulunci sai kaga abokan zaman mu suna ta damuwa da shi suna ta takura da shi mu wallahi ba haka qur'ani ya gaya mana kuma mu qur'ani ce mana yayi zalika bi anna minhum qassisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafizu min ad-dami mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faqtulna ma shahidin alkur'ani yaban ku yake ku kiristoci yana cewa kun fi son mu kun fi kusa da mu kun fi kusa da gaskiya kuna son gaskiya in kun fi gaskiya za ku yi kuka kuma har yau mun yarda hakan ne don kullum musulunta ake yanzu na shekaran jaba ta zo ta musulunta ba to in ka tattara majalis da azumin nan ko ina za ka so ana musulunta an yi lokacin da sai da kiristocin najeriya suka kai kara wai rediyo najeriya kaduna su daina sanya musuluntar da jama'a da shek abakar gumi yake a wurin tafsirinsa saboda da an fara karanta aya ɗaya kafin a shiga cikin to ga wani ya zo ya musulunta to bismillah ashhadu an la ilaha illallah to da bai addinin ka yana fita an koma kafin a kammala wata aya wasu biyu sun taho sai abin yana damun su addinin naku dai busasshe ne baya kama zuciya ya za ka ce min Allah uku ne kuma guda ne abu uku ya zama guda hankali na bai ɗauka ka ce mini isa ɗan maryam ne kuma ka ce ɗan allah ne na ce to me haɗa maryam da allah kuma ka ce matarsa bance to ya kai ta haifin masa ta wace hanya sannan ka ce isa ɗan allah ne amma kuma ya zo ya mutu don a gafarta mana zunubi shi allah bai iya yadda mana zunubi ya kashe ɗansa nasa wato contradictions da ke cikin addini naku ne bai sa hankali bai kama shi ba ka duk wanda ya zo ya ga addinin fitira na gaskiya sai ya karba wasu sun je wasu ƙauyuka nan kusa da mu a wasu yankuna da ke nan arewa suka yi ta da'awa suka samu gari guda su kutum na maguzawa sai suka musu na musu na irin ƙauyawan musulmi jahilai sai suka koma kirista aka yi ta murna aka ɗauki hotunansu aka shirya buki aka tura rome aka aiko da turawa aka zo da bakudan kuɗi aka shirya gagarumin buki aka ce to shugabansu ya tashi ya jawabi kuma ya faɗi mai suke bukata a yi masu suna tunanin kawai ce asibiti a samar da ruwan famfo a kawo musu aji na karatu tashi ya jawabi ya musu godiya ya ce kun kyauta duk abin da ake kun yi mana kun yi mana kaza kun yi mana kaza yanzu abin da ya rage ku biya mana kuɗi mu je makka mu ga annabi muhammadu mu yi ziyara annabi muhammadu karafiyan kuma ƙasa fitirar tana nan لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة التي كافري نا أهل الكتاب da mushrikai ma guzawa ba su kasance masu rubuwa da batarsu da kafircinsu ba har sai albayyana sai hujja ta zo musu menene hujja bayyananna wadda ke sa su bar kafirci allaci rasulun min allahi manzo wanda zai zo musu daga Allah kuma ya zo da littafi yana karanta musu wanda sun san daga Allah yake ya tulo suhufan mutahhara yana karanta takardu masu tsarki fiha kutubun qayyima a cikin wannan takardun akwai wato labarai na gaskiya akwai umarni na adalci akwai shari'a zuwa ga mikakkiyar hanya shi da kutubun qayyima littafai masu daraja kaga nan Allah ya kira abinda manzanni ke zuwa da shi mutahhar kamar yadda ya kira lahul mahfuz mutahhar yace la yamassuhu kafin wannan wa innahu lakitabun aziz innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun qur'ani ne mai daraja ina ka ɗebo shi fi kitabin maknun daga littafi wanda a ɓoyayye wannan littafin la ya masu illal mutsaru mala'iku kaɗai ke taɓa shi sai su malamai suka ce to tun da can inda aka ɗebo shi mala'iku kaɗai ke taɓa nan ma a duniya kar wanda ya taɓa sai tsarkakake to mu kenan mumine mu ne tsarkaka dan mu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal mu'mina la yanjus qur'ani ko ce innamal mushrikuna najas shirkai su ne najasa amma mumini duk inda yake mai tsarki ne ba haka dai wasu malamai suka sanya sharaɗi cewa ƙur'anin karka ɗauka sai kana da tsarki ƙari akan zaman ka musulmi shine ka zan baka da janaba wasu suka ce ƙari akan haka nan ma ka zan kana da alwala in ba haka ba to kai taimama sai suka bai da ɗaukar ƙur'ani kamar sallah ita ce da ba a yi sai da alwala ba a yi sai da taimaman babu alwala الله تعالى يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وأن ذاك باس للتافي أهل الكتاب سواء وأن فدرجة نيجريس na ga wani kirista yana kumburin baki yana wai me yasa muke ce musu ahlul kitab daraja ce wanda bai da littafi ya jahili ne ko kuma ce muku masu littafi ma ana masu ilimi ki kuke yi dala darajar ta ce kowa darajar ta Allah ce to ba su rabu ba game da annabi Muhammad illa min ba'di ma ja'atuhul bayyina sai bayan da hujjan nan da ake faɗa ta zo musu don haka ya kamata sadda suka ga annabi sun san shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san shi kamar da suka san yayansu ya kamata su ji tsoron Allah su bi shi amma sai suka rabu kaɗan daga cikinsu suka musulunta saura kuma suka bijire kuma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu din duk a shari'o'in da aka sauka musu ba abinda aka sa su yi illa su bauta ma Allah suna masu tsarkake ma Allah addini ma'ana kar su yi addinin Allah tare da wani babu na bi Allah na bi wani ka bi Allah shi kadai ma'anan tauhidi kenan yanzu Allah kaɗai ke da sultanin doka a kanka shi kaɗai ne wanda za ka miƙa mawuya kai masa saranda ka biɗi ka gare shi ka dogara gare shi ka ƙaunace shi ka koma gare shi da dukkan al'amuranka ka bauta masa shi kaɗai da duk abin da ake taimabauta kar ka haɗa shi da kowa sanabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai yadda a gwama shi da Allah wurin bauta shi abinda ɗaya ke so a bauta ma Allah da yadda ya karanta shi kenan al'ittiba kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ku bini ku yi ibada yadda annabi yake yi ku yi ta yadda ya karanta kar ku ƙara komai kar ku rage komai kar ku canza komai wani ce ma imamu malik a masallacin annabi ina so in ɗauki haramar umra daga nan masallacin annabi sai ce ai kilomita uku ne kawai ka je ka isa inda annabi ya ɗauka sai ce to don na ƙara kilomita uku na yi laifi ya ce a ka shiga uku in ka tafi kilomita uku gaban manzon Allah ta inda manzon Allah ya ɗauka ka ɗauka don haka a toshe ƙofar bidi'a ita bidi'a haɗarinta shine ba ta da waiji ba ta da birki za ka iya fara ta da manufa mai kyau amma ba ka san inda za ta kai ba za ka iya fara ta kaɗan sai ta faɗi har ta gurɓata addini kuma kamar da imamu ahmad ibn hanbal yake cewa duk inda bid'a ta zo sai fa ta danne wata sunna don addinin mu ya cika mana lokaci ya cika mana duk gurbin da ke akwai so da ka zo da bid'a sai wata sunna ta gaya sannan bid'a ta samu wurin zama a gurin ta kisa kuka ga waɗanda ke tajdidin addini irin su waje da su dan fodiyo ba abin da suka mai da hankali irin wato a kawar da bid'a a inganta sunna wannan kuma shine abin da malam abin nan siko amadu na ɗaya yi a ƙasar mali cikin almajiran mujaddadin usman ɗankudu za ga duk littafan da suka wallafa ihya sunna ihmadul bid'a bayanul bid'i ash-shaytaniyya radd bin nan ya suna wannan littafin irshadu ahli at-tafriq wal ifrat ila sawa'i as-sirat ga sunan suna mai da mutane ga tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane a kansa to ibadatullahi mukhlisina lahu din na nufin tsaye da tauhidi hunafa aka ce karkace ba sauran addinai na shirka in qimu salata wa yutu zakat tsaye da sallah su ba da zakat to kaga wani abin da kiristoci ba su yi gara ma yahuda suna sallah irin tasu amma kiristoci duk da akwai irin sallar da muke a babul ba su yin ta suna ganin in sun yi ta kamar sun biyo mu ku tambayi shek hussein yusuf mabera ku tambayi shek muhammad bin usman duk abin duk gaba ta sallah da muke akwai ta cikin babu akwai tsayuwa akwai ruku'i akwai sujuda to kaga sujuda alami ne nawa a duniya yau musulmi to su kuma haka kawai suke duk cross ko kuma gaban kendir wa yake ku bauta ma kendir kokwanto ya taba kai ne wata chapel of grace a nan harkilla na da aboki yana nysc da je gurin sai da shiga har ciki in taba shiga coci ba sai ranar daɗe tun cikin 94-5 haka ne na shiga wala malam na yi mamaki ranar nan ne na gane abinda malam bakar gumi ke cewa ciwon da muke babu babu abin bauta da gaskiya sai allah ya ce kuskure ne malam da ga bauta da gaskiya na ga namiji ya kafa kan da yana ta kuka yana ta addu'a wannan da gaske yake bauta amma ba Allah yake bauta ya kuma haka ba sai ce a'a ai lama abu da bi haƙƙin ai da cancanta ake ne babu wanda ake bauta bisa ya cancanta in ba Allah amma bauta da gaskiya kan kiristoci ba suna yi lokacin nan NYSC akwai akwai makwauci na da ke hana mu bacci yana faya faya gaba ɗaya ba ka bacci in kana makwauta ka da shi ba abin da ke cikin dare wanda ibada suna da ban tausayi shi sa Allah ya kira su wala dallin ad-dallin suna son addinin suna son Allah amma sun bace su gane yadda ya kamata mutum saboda su shiru zuwa ga tauhidi sun hada Allah da wani Allah Allah ka shiryar da to an ce su sallah an ce su yi zakka kiristoci suna zakka jama'a yanzu ita ma akwai ta cikin babu Allah ce wa zalika dinul qayyima wannan abuwa guda uku shine tsayayyen addini wanda Allah ya umarni da shi dinul qayyim tsayayyen addini na gaskiya mai kakke wanda baya da kaka duk wanda ba shi ba to wuta zai kai ka wadannan abuwa ne guda uku liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata da duk addinin da ba tauhidi ba bata duk addinin da babu sallah cikinsa halaka ne duk addinin da babu zakka a cikinsa ba addinin gaskiya ne su in kaga musulmi baya sallah kwanan nan ina yawan samun koke daga mata da ke ta mazan su ba su sallah abin ban tausayi har cikin azumin nan ga watan azumi amma shi ko sallah baya yi to babu addinin da babu sallah kuma duk wanda ya wuce baya sallah ba musulmi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da ke tsakaninmu da kafirai bai sallah ta haka ana nada sarkin musulmi umar sakula ta farko da ya ce a kai ta duk garuruwa a matsayin ita ce dikiri number one na sabuwar gwamnatin umar ɗan haɗaɓe shi ne ina a hamma umurikum indi asala sallah ta fi komai muhimmanci a guri na daga duk abin da ake lokacin sallah a ajiya ta zuwa sallah wannan ita ce gwamnatin musulunci shi yasa da aka tsaye da shari'a a jihohin nan namu sai muka yi tsaye a sanya kalandar lokacin sallah ma'aikatu daga an koma ga sallah sosai sai ka suka kwamishina ma in yana ɗan da karatu shi ne liman ko fama da suka tare ko wani da cikin daraktoci masallaci ana raya shi saboda misali saboda yanzu akwai sakulaca a aji aiki a tafi a yi sallah to haka ake son shugabanni su ba sallah muhimmanci الذين إن مكناهم في الأرض أبونا فرقوا استحقاموا الصلاة نبي وآتوا الزكاة لأقوا وأزي وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر shine hisba to duk gwamnatin da bata ba wadanda abuwa uku muhimmanci ba sallah da zakka da hisba to wannan ba gwamnatin musulunci bace إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية نعم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
إن الذين كفروا من أهل الكتاب hakika waɗanda suka kafirta daga ahalul kitab kaga a shakwa da suka musulunta kenan su abdullahi musulam ba su da yawa to don haka in Allah zai yi magana su sai ya ce innal ladina kafaru min ahlil kitab wanda suka kafirta min ahlil kitab wal mushrikin to su ma mushrikai da akwai da suka musulunta ai wasu ko suka ce amin anan bayaniyar ai inna ahlal kitab wal mushrikina wa hum kuffar wal bayanu annahum kuffar kafiran nan na ahlul kitabi da mushrikai Allah ce fi nari jahannama khalidina fiha suna cikin wutar jahannama suna masu tabbata a cikin ta na tabbata wannan aya da hadisi ce zuwa bukhari da yanzu wasu sun yi masa kwane-kwane da ba zai yi kace duk wanda a kirista dole ne ya shiga wuta kuma ya tabbata a ciki ba waye san zukatansu waye ai rahabar Allah yawa gare ta yanzu qur'ani ne kace shi ma yana da rauni shi ma wannan bai inganta ba kuma Allah ce ula'ika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin talikai duk abin da Allah ya halitta ba mafi sharri kamar wanda ya kafirce daga ahlul kitabi ko mushrikai innal ladina amanu wa amilus salihati ula'ika hum khairul bariya wanda suka yi imani suka hada da aikin kwarai wannan su ne mafi alkhairin talikai kaga anan alhaddul fasil bainal mu'mini wal kafir Allah da kansa ya bayyana mana zaren da ke tsakanin musulunci da kafirci kafirai gaba ɗaya Allah musu kudin goro ya ce sharrul bariya musulmi gaba ɗaya Allah ya ce musu khairul bariya saboda haka duk wanda ya ce mu ba mu da bambanci addini ba ka da addini amma wallahi kirista ya san yana da bambanci da musulmi musulmi mun san muna da bambanci da kirista kuma khairiyya tana ga wanda ya bi Allah khairiyya tana ga wanda ya bi manzon Allah amma bayyuwa kana zagin Allah kana ce masa yana da ɗa kana zagin manzon Allah kana ce masa makaryaci sannan wai a ce da kai da musulmi duk ɗaya kuke sai dai ga wanda baya da addini to ƴan boko bunan suke da rauni karatu su bai kawo alamtar ba bai kawo lame ku ba har yanzu bai kawo lame ku ba malam shi yasa kaga yahuda sun yi tsaye sai a yi gyaran syllabus na karatu har ƙasar saudiya fa sun fi wai a gyara syllabus to a cire wannan ayoyin da rayuwa allar mubi za su banta da su ana ya goge su daga masayi masu tafsirin azumi in su zo suna tsallake su ana fasin wannan bayanin da nake babu so malam kawai ka yadda da wala'a ta musulunci musulmi dan wanka ne kuma wallahi ku gane in ka ji ana faɗin ai najeriya ƙasa ce wadda ba ta da addini wallahi mara addinin ke faɗin haka musulmin kwarai wallahi bai faɗin haka kuma kirista wallahi bai faɗin haka yanzu duk allah duk inda kirista suke a zaɓen 2023 mai suka yi duk kulewa suke suka zaɓi lebo ɗan takarar lebo nagartacce ne mutumin kirki ne wani abin kwarai ne wani tarihi gare a najeriya wanda za a zaɓe shi don shi kawai don dai shi kirista ne kuma as opposed to musulmi musamman kuma musulmi sun zama biyu sama da ƙasa amma sai ka ji wani saboda son zuciyarsa kun kawo addini kun samu na a siyasa kai mu addinin mu akwai na akwai shi addinin mu wallahi akwai shi a masallaci akwai shi a ofis akwai shi a kasuwa akwai shi a siyasa akwai shi a tattalin arziki komai mu rayuwarmu gaba ɗaya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ni inna salati sallata ta Allah ce wa nusuki yankana ma na Allah ne wa mahyaya rayuwa ta gaba ɗaya ta Allah ce wa mamati mutuwan ma in zan mutu duka lillahi rabbil alamin la sharika lahu ban hada kowa da Allah subhanahu saboda ka wala'a ita ce musulmi duk inda kidan wanka ne ana siyasa ko ba a siyasa kahiri inda yake jehe kuma hum sharrul bariya duk wani kwale-kwale la bai da amfani hum sharrul bariya insha Allah su kuma su imani hum khairul bariya Allah ke jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin sakamakon su a gurin ubangijin su shine gidajen aljanna jannatu adn gidajen zama inda ba a fita in an tafi an tafi an mallaka kenan gidanka na duniya allocation ne na time yanzu ka gama gina gida ka kare kasa duk abin da ake bukata na kalkali na ado na jin daɗi kasa in bata babu ɗauke wuta kasa duk ni'imar duniya a ciki to nawa ya rage maka na shekaru zuwa kabari daga nan ya zan ba naka kuma wallahi har a naɗe kasa baka dawo masa kaga she tambarare ne so wallahi gidajenmu na haya ne jama'a haya ce muke yi duration ɗinmu shi ne lokacin da muke rai in yau ka gama gida gama gina gida yanzu misalin arnin na mai access bank ai satin da ya bucin buɗe sabon gidansa satin ya je ƙasa waje accident ko wanda aka no sarakunan suna ta kuka da hawaii ya gama buɗe gidansa da sati guda ya ta yi lahira gidan yana hannun wayo zai dawo masa saboda ba gidan dawama bane to jannati adnin gidajen aljanna in mun shiga ba fita tajrimin tahti al-anharu gida bin qoramu suna gudana a karkashin su khalidina fiha abadan suna matabbata a cikin su har abada ba su fita ba a fitar da su kuma abin da yafi wannan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu sun yarda da Allah zaka babu sadda Allah zai kawo musu da ni'ima zalika liman khashiya rabbah wannan sakamako ne wanda ya ji tsoro magidansa Allah ka ba mu kujin tsoro Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka dauke mana wahalhalun da suke yawo a cikin mu duk wanda yake da wata wahala ta ciyo ko cuta ko matsala ko wace rai Allah ka yaye mana baki daya Allah duk tarsa shi mukasin bukatun mu Allah muna tawassuli da karatun nan da muke Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana damuwa ko wace iri mun ce a ci gaba da rubuta account din mu na ahalubit and sahaba kuna rubuta mana habib na ga alama ashe sokoto 9 mobile ta daina aiki shekaran jiya ina shiga abuja daga airport zuwa masauki na samu alat ya kai 150 na kudaden ku da kuke sabon ba mu sani ba don babu alat a nan akwai zubin da babu alat amma akawunta ina akawunta na gan shi zai tashi to akawunta kana da balance sai a fara ɗaukowa mu fara fitarwa ba bayan Allah Allah kai mana jagora Allah ya shi sarkokin mu sauraron mu gaba daya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk